الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin mazhabar al'imamu malik allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashirafin masalik na ashekul imam abdulrahman ibn muhammad ibn askari maliki bagdadi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun yi bayani dangane da zakka ta hudda kai wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi game da bayani akan waɗanda suka dace da a ba su zakka idan an fitar da ita na'am bismillah bismillahir rahmanir rahim faslun مصارف الزكاة الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى وقد سقط نسيب المؤلفة قلوبهم والعاملون نعم فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى cikin bayani dangane da waɗanda suke cancantar zakka wanda idan mawadaci ya fitar da haƙƙin Allah daga cikin dukiyarsa yamma cikin dukiya ta dabobi ce yamma cikin dukiya ta kayan noma ce yamma cikin dukiya ta kuɗi ce gari idan ya fitar daga cikin dukiyarsa haƙƙi na Ubangiji subhanahu wata'ala suwane ne daga cikin bayin Allah wanda suke dacewa a basu wannan fasali kenan abin da zai tattauna a kai malam ya ce masarifin zakati wato guraren da ake zuba zakka haƙƙi na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda aka fitar da shi daga cikin dukiya ta bawan allah su ne al'asanafu samaniya wato waɗannan nau'i nau'i guda takwas allati zakara allahu ta'ala wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin Alƙur'ani a cikin suratul Tauba Ubangiji ta'ala ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim wato wannan aya guda ɗaya wanda take cikin suratul tauba ita take dauke da wato dukkan waɗanda suka dace da a ba su zakka daga cikin bayin Allah musulmai in dai ba waɗannan guda takwas ɗin ba wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin wannan ayar to ba sa cancantar a ɗauki zakka a ba su duk wanda baya ɗaya daga cikin waɗannan guda takwas ɗin to bai cancanci a ba shi zakka ba sai dai alhaji zai iya bashi kyauta daga cikin dukiyar shi amma ya bashi zakka bai dace ba da ya ci zakka shine malam yace al asnafu thamaniya wato waɗannan nau'i nau'i na mutane guda takwas allati zakaraha Allah ta'ala wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin alqur'ani wa qad saqata nasi nasibul mu'allafati qulubuhum malam ya ce haƙiƙa rabon waɗanda ake lallashin zuciyarsu wanda mutane ne waɗanda suke kafirai ake so a kwaɗaitar da su game da musulunci su shigo musulunci to kada saƙaƙa nasibuhum haƙiƙa rabonsu ya faɗi wato su waɗannan yanzu rabonsu a cikin addini na musulunci lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi ta musu goma ta arziki saboda sawaransu musulunta sannan kuma da yawa daga cikin arnawa dimbijan kyauta da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yi musu ta sa sun shiga musulunci ba sa jimawa a cikin musulunci amma wannan addinin na musulunci zai zamanto ya fi soyuwa a wajensu sama da duniya da abin da yake cikin duniya ga baki da shi nan wani arne ya zo shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ɗoki zakka ya bashi wanda ta kai busashe tsakankanin duwatsu guda biyu garke guda ya bashi da ya koma wajen jama'a sai ya ce ya baumi aslim fa inna muhammadan yu'ti aba amal la yakhsha al-faqr yace bayan Allah abinda nake ba ku shawara shine ku shiga musulunci dan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yin kyauta irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci yanzu dai na tafi ina talaka amma kuma na dawo na fi kowa cikin 'yan unguwa ta wadata to waɗannan su ne ana baiwa almu'allafatu qulubuhum to malikiya malamai sun kasu gida biyu akan almu'allafatu qulubuhum shin za a ba su ko ba za a ba su ba sannan kuma su wane ne almu'allafatu qulubuhum al-imam khalil cikin littafin mukhtasar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yake cewa ya halitta wato a baiwa almu'allafatu qulubuhum sannan kuma hukuncinta yana nan har yanzu ba a tayar da shi ba hukuncin wannan wato abin da ya shafi almu'allafatu qulubuhum yana nan ba a shafe shi ba sannan kuma wannan shine ra'ayi na jumhurin malamai shine ra'ayi na jumhurin malamai Imam Khalil yake cewa hukumuhu baqin wato hukuncin almu'allafatu qulubuhum rabon su hal yanzu yana nan a cikin addini na musulunci to almu'allafatu qulubuhum su wane ne almu'allafatu qulubuhum malamai sun kasa su kamar haka gida hudu wato na farko daga cikin su almu'allafatu qulubuhum sune kuffarun wa muslimun wato akwai kafirai wanda ba su ma shiga musulunci ba akwai kuma musulmai wahum jami'an sadatul muta'un fi qaumihim wa ashairuhum wato sune shugabanni idan musulmai ne sabbin shiga musulunci shugabanni ne a cikin jama'arsu wanda ake yi musu biyayya fi qaumihim wa asha'irihim wato cikin mutanensu da kuma danginsu shugabanni ne wanda idan suka yi magana maganansu a bar kallaci idan suka yi umarni umarninsu abin aiwatarwa ne waɗannan shugabanni su ne al'mu'allafatu ƙulubun imma musulmun wa imma kuffar to al'musulmun na minhum arba'atu a durbin musulmai daga cikinsu nau'i hudu ne na farko sadatun muɗa'una fi ɗaumihim aslamu wa niyyatuhum da'ifatun fayuɗauna tasbitan lahum wato shugabanni waɗanda ake yi musu biyayya a cikin mutanensu sai suka shiga musulunci amma kuma niyyarsu ba ta da ƙarfi ya zamanto musuluncin sun shige shi ne kafa ɗaya a musulunci kafa ɗaya a wajen musulunci to irin waɗannan ana ɗaukan wani dumbuje a musu shugaba ya yi wani bazo-bazo a cikinsu ya damƙa musu wata kyauta wanda za ta rikitar da su saboda abin da ake bukata shine wannan imanin ya tabbata a cikin zukatansu wannan musulunci din da suka yi ya zamanto musulunci ne har baki har zuci har gangan jikinsu na farko kenan na biyu qaumun lahum sharafun wa riyasatun aslamu wa yuqawna li targhibi nuzara'ihim min al-kuffari li yuslimu wato mutanen da ya zamanto suna da kwai daraja tana da shugabanci sai suka shiga addini na musulunci amma shigarsu da suka yi ga addini na musulunci suna da kwai niyya mai kyau musulunci ya ratsa jikinsu a aikace bangaren abin da ya shafi tajammu'at na musulmai ana haduwa tare da su haka bangaren komai na musulunci ana aiwatarwa tare da su to waɗannan mutanen ana ɗauka a basu daga cikin dukiya ta zakka a basu kaso mai yawa saboda kwaɗayin wato za su iya janyowa abokanansu manya-manya daga cikin arnawa su masu musulunta mutumin da ya zamanto arne ne yana da kwai manya-manyan abokai arnawa irin wanda ake conference da su wanda ake zama a yi muhabarat da sauransu babban mutum ne cikin arni arnawa ya shahara duk manyan arnawa sun san shi shi kenan idan ya musulunta sai a diba a mashi wata goma ta arziki a ce gashi a cikin dukiyar zaka an siya mai mota ta kirki an mai an ba shi wani kuɗi na kirki an ce kuma wannan nashi ne duka wanda daga cikin abokan shi arnawa wanda wani ko mutan hawa ba shi da ina ga dai shekarun jiya ba ni da kobiye ta amma yanzu daga shiga ta musulunci ka yanzu dai ba haka abin da nake ciki yanzu na fi ƙarfin abincin da zan ci a gidana na fi ƙarfin kaza na fi ƙarfin kaza na fi ƙarfin kaza da riga irin wannan sai dai mu gani a gurin wa'insu amma yanzu na mallaki sama da kaza sai ya zamanto abokansu su ma sun shigo musulunci sinfun yuradu bita'allufihim an yujahidu man yalihim min al-kuffar wato nau'in ɗaya shi kuma su ne wanda abinda ake so da ɗan basu da za a yi daga cikin dukiya ta zakka shine su dinga yakar waɗanda suke kusa da su daga cikin kafirai dan ya zamanto ɗan wata ƙauye sun musulunta amma damar su da haƙum ɗinsu duka arnawa ne yanzu idan za su kawo musulmai wani mugun shiri da sauransu ba za a sani ba amma idan aka kai wani alheri aka wa 'yan wannan ƙauyen su za su dinga hana hana waɗannan kafirai ɗin su shigo wajen musulmai su ma waɗannan waya hamuman yalihi minal musulmin kuma za su dinga bayar da kariya ga waɗanda suke kusa da su daga cikin musulmai don wani arne idan zai taɓa wani musulmi za su baiwa wannan musulmin kariya za su danne wannan arne ɗin sai kuma na hudu malam yace sunfun yuradu bi iqa'ihim min az-zakati an yujbu zakata mimman la yu'diha wato ana nufi da basu daga cikin zakka sune an yujbu zakata mimman la yu'diha su je su tattaro zakka daga wajen wanda baya bada ta dan a basu san cewa eh ga haƙin Allah a cikin waɗanda suke musulmai ne muna musulmai akwai waɗanda ba sa bayar da zakka to waɗannan su ne almu'allafatu qulubuhum ta ɓangaren musulmai to daga cikin kafirai kwa su kuma nau'i biyu ne man yurja islamuhu fa yuqali tamila nafsuhu ila islam akwai wanda ake kaunar musuluncin shi an ga yanzu harkokin shi wannan in aka dan mishi goma ta arziki to fa zai shiga musulunci saboda zuciyar shi ta karkato musulunci to ana iya doka a bashi sai kuma man yi husha sharruhu wa yurja bi adiyatihi kaffu sharrihi wa kaffu ghairihi ma'ahu akwai kuma wanda shi arne ne amma ba a tunanin zai shiga musulunci amma dai dan ta'adda ne arne ne dan ta'adda azzalimi zai iya cutar da bayin Allah musulmai ana jin tsoron sharrinsa amma kuma ana ƙaunar inda a ce za a dinga ɗan yi mishi yayyafa a dinga ɗan ɗaukan wani abu kaɗan a bashi sai ya daina cutar da bayan Allah musulmai sannan kuma dukkan waɗansu abokan shi wanda suke miyagu lalatattu masu cutar da bayan Allah musulmai zai musu magana ce su daina cutar da bayan Allah musulmai wannan shi ma sai a ɗauka a bashi saboda a huce gurin to malamai sun yi maganganu guda biyu akan abin da ya shafi almu'allafa ta qulubuhum shin za a ba su zakka ko ba za a ba su ba malam yace al-awwal anna sahamul mu'allafati qulubihim anna sahamul mu'allafati qulubuhum baqin ka ghairihi min al-asnaf al-madhkura fi kitabillahi wato rabon waɗanda ake lallashin zukatansu yana nan a cikin addini na musulunci kamar sauran rababbuka daga cikin rababbukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani wa huwa mazhabu ahmada wal mu'tamadu inda al-malikiyyati wa shafi'iyya wa huwa qawlul hasani wa zuhri ya ce wannan fatawa ita ce fatawar al'imamu ahmad imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal allah ta'ala ya ji kansa da rahama sannan kuma ita ce magana wanda take abin dogaro a kanta a wajen malaman malikiya al-mu'tamad inda al-malikiya anna sahamal mu'allafati qulubuhum baqin ila yawmina hadha wa shafi'iyya hakanan malaman shafi'iyya wato su ma wannan shine al-mu'tamad indahum sannan kuma wannan ita ce fatawar al-hasan ibn abi al-hasan al-basri kuma ita ce fatawar Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab az-Zuhri Allah ta'ala ya ji kansu da rahama to fatawa ta biyu shine anna sahamahu qadin qada'a ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam raban al-mu'allafatu qulubuhum wanda ake lallashin zukatansu raban su ya yanke bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koma ga Allah sannan kuma wannan ita ce fatawar al'imamu malik ita ce fatawar al'imamu shafi ita ce fatawar al'imamu abu hanifa wa hujjatuhum anna Allah qad a'azza al-islama wa aghnahu an an yata'allafa alayhi ar-rijal hujjar su shine haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka musulunci yanzu Allah ta'ala ya sa musulunci yanzu yana da ƙarhi adadin musulmai sun fi ƙarfin a ce sai an samu waɗansu daga cikin arnawa ana lallashinsu don su kare musulunci to amma dai ala kulli halin idan an ga buƙatar hakanan ɗin babu laifi za a iya ba su kamar yadda wato yake cikin aljallab idan an ga buƙatar za a tallaba musu saboda ana buƙatar su tsare wani ɓangare babu laifi za a iya ba su kamar yadda kuma a karatu na baya mun tattauna akan wannan mas'ala din amma kaɗan muka tattauna akan ta a yake cewa wal mu'allafatu qulubuhum al kuffar wa ta'allafuhum al muslimuna ila al islam bi daf'i shay'in min amwali sadaqati ilayhim wa yajuzu daf'u dhalika ilayhim qabla islamihim wa qad saqata fi hadha al waqti sahamuhum lil ghina'i anhum فإن احتيج إلى تألفهم جاز أن يدفع ذلك إليهم gane da kyau yawwara to shine anan yace wa qad saqaba nasibul muallafati qulubuhum haƙiƙa rabon waɗanda ake lallashin zukatansu saboda su shigo musulunci yanzu ya faɗi saboda an wadatu da su hakanan wal amiluna haka rabon waɗanda suke yin aiki suke yin aiki a cikin wannan dukiya ta zakka shi ma rabonsu yanzu ya faɗi al'amiluna su ne waɗanda suke tattarowa zakka su je su amso ta su kawo su ajiye ta a gaban shugaba na musulmai sannan kuma ya umarce su da su rarraba ta zuwa ga waɗanda suka dace to wannan shi ma dai rabonsu yana nan shi ma ba a shafe shi ba na'am
ويجوز صرفها إلى صنف واحد بقدر كفايته وإن زاد على نعم نعم malam yace wa yajuzu sarfuha ila sinfin wahidin wato ya halitta bayar da zakka zuwa ga nau'i ɗaya daga cikin waɗannan anwa guda takwas ya halitta a ɗoki zakka ɗin duka a bayar da ita ga bangaren talakawa ga baki ɗaya ba sai an baiwa ba al'amiluna alaiha ba sai an baiwa ba al'mu'allafatu qulubu ba sai an baiwa ba kaza ba sai an baiwa ba kaza ba sai an baiwa ba kaza shikenan ya halitta idan aka zo aka ga cewa tarin zakar duka bai wuce miliyan 20 ba kuma fakirai wanda sun iya kasuwanci amma ba jari isasshe a hannunsu za su iya limar da wannan miliyan 20 din wajen raba musu za su iya cinye ta gabaki daya ya halitta idan limami ya ga cewa maslahar a nan take babu laifi ya bayar da zakar duka da cikinsu ba sai an ce ba to ko ina sai an bashi ko ina ya san dai cewa an yi zakka kamar yadda shine abin da yake sananne a wajen mazhabar al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Allah ta'ala ji kansa da rahama kamar yadda zamu ga cewa a cikin Jalalaini gargashin ayar da yace da ya kawo innamas sadaqatu fariyadatan min Allah wallahu alimun hakim to sai ya ka bayani akan cewa ya zamanto wajibi waɗannan nau'in guda takwas daga baki da a harhaɗa su to wannan hukuncin na mazhabar al'imamu shafi'i ne ba na mazhabar al'imamu malik ba ne na'am bi qadari kifayatihi gwargwadon yanda zai ishi wannan nau'in guda ɗaya wannan sinifin guda ɗaya daga cikin al'asnafu samaniya din wa in zada alal nisabi wato abinda za a baiwa wannan nau'in guda ɗaya ya halitta a bayar da shi zuwa gare shi ko da ya ɗoro akan nisabi ko da ya fi ƙarfin nisabi ya halitta na'am wala tushtaradu adamu adamu qudratihi alal kasbi wala ta'affuhu anil mas'alati na'am wa yusaddu annahu mustahiq na'am wa yusaddaq wa yusaddaqu annahu mustahiqun illa an yadhhara khilafuhu to shikenan malam yace wala tushtaradu adamu qudratihi alal kasbi ba a sharɗanta ba cewa wannan mutumin da za a bashi zakka sai in ya zamanto baya da iko akan kasuwanci wanda za a bashi zakka ba sai wanda ba zai iya yin kasuwanci ba tsoho wanda alherin shi ya ƙare wanda gashi na a zaune yake a gida ba a sharɗanta wannan ba matuƙar dai shi ɗin a matsayin shi na fakiri ne bai mallaki ba abin da zai ci na tsawon shekara guda a gidansa to ya halitta ɗauka a bashi ko da yana da moto ko da yana zuwa kasuwanci saboda dama wani lokacin waɗannan 'yan kasuwar wanda suke da kwai ƙaramin jari su ya kamata a raka tallabawa saboda adadin waɗanda suke fitar da zakka a cikin musulmai su yawaita amma in ya zamanto a kullum irin zakka za a mata kucin-kucin yadda ake raba ta a irin waɗannan ƙasashe namu ko a irin waɗannan garuruwa namu wani a bashi dala ɗari wani a bashi jika wani a bashi jika biyu kaga cewa a kullum dai irin wanda suka fidda a bara da bara waccar da ba da nan da shekara biyar ma iya dai su ne za su dinga fitar da ita wanda za su dinga karuwa din yan kaɗan ne saboda dala ɗari wani kuɗin ruwan shi ma ba za ta mishi ba wani jaka biyu da kuɗin nukan shi da kuɗin abincin gidan shi ba za ta mishi na wannan ranar ba to amma yanda a ce za a ɗauki wani kaso mai tsoka a baiwa mutum ɗaya wanda an san ya iya kasuwanci miliyan gudan da alhaji zai raba wa 'yan unguwa ga baki daya kan mai jika kan mai ɗari kan mai jika biyu a baiwa mutum biyu ɗari biyar biyar wanda sun iya kasuwanci su je su yi idan allah ta'ala ya sanya wannan ɗari biyar biyar albarka da ya ba su zai iya yi wannan da shekara biyu masu zauwa na gaba ya zamanto yana ɗaya daga cikin waɗanda za su dinga fitar da zakka daga cikin dukiyarsu wanda kuma shi alhajin shi ne sanadin hawansu sai ya zamanto da shi kaɗai ne yake tallabawa to yanzu an samu mutum biyu yara wanda sun zo su sun yi tashi sun fara tashi sun fara fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsu dan ya zamanto kuma talakawan za su ƙara jin daɗi dan sai ya zamanto adadin masu fitar da zakka suna yawaita a unguwa amma a kullum a ce adadin masu amfani zakka suna yawaita sosai amma kuma mai fitarwa ɗin mutum ɗaya ne ai abin ba ci gaba kamar yadda ya kamata na mun gane da kyau sannan kuma wala ta'affufuhu anil mas'alati ba sharɗanta cewa wannan wanda za a bashi zakka ba sai ya kame ya zauna a gida ga barin zuwa yayi bara ba sharɗanta haka nan ba ba sharaɗi ba ne a ce to din almajiri wanda yake bara ba za a bashi ba ce sai wanda yake zaune a gidan shi wanda ba ruwan shi da bara sannan kuma lallai baya kasuwanci sannan za a bashi a inda ya dace da a bashi inda miskini ne ya cika sharuɗa hakanan ko fakiri ne ya cika sharuɗa babu laifi za a iya ɗauka a bashi malam ya ce wai saddaku annahu mustahiqun to ana gaskata bawan Allah musulmi da ya zo ya faɗa a wajen alkali ko ya zo ya faɗa a wajen sarki na gari cewa haƙiƙa shi ya cancanci a bashi zakka saboda matsalar shi kaza da kaza da kaza to ana gaskata shi saboda musulmi ya dinga kyautata wa ɗan uwan shi musulmi zato idan ya zo ya yi magana ya ce ranka ya daɗe ni ɗin nan ina ɗaya daga cikin fakirai gashi ya zo a motar shi da shadda ta kirki ce ina daga cikin fakirai saboda waɗannan dai kayan dai kawai alheri ne dai muke samu daga wajen yan uwa wani in naje na kawo mai kaya ne daga Nigeria wannan motar da kake gani wani abokin arziki ne ya bani ita kayan nan kuwa da nake sa akwai wani alhaji da nake zuwa in je in mai sayayya a Nigeria in naje na mushi in na sayo kaya suka iso to wani lokaci yana mun alheri wannan ma shaddar da ka gani a jikina tashi ce shekaran jiya ya bani ita a ce to shi kenan sai a suka tashi ba za a ce ba yanzu kana da hulan nan kiran da wannan shaddar ta kirki da wannan motar karka zancen kai fakiri ne waye zai taimaka maka yana inda har ya yi bayani dalla-dalla akan cewa lalle ya cancanci a bashi to za a gaskata shi illa an ya zahara khilafuhu sai dai in sabanin hakan din ya bayyana kuma yace shi mabukaci ne ashe shi kuma irin wannan masu kudin ƙauyen ne ya zo shi da kaya durkul ya zo ya tsaya kowane gidan sarki aka hutu aka ce bawan Allah daga ina kake ce zawa ne an ce za a raba zakka shikenan aka je aka ce dan ina ne kai ce ni dan ƙauyen gari kaza ne to ka cancanci zakka ce kwarai kwa shikenan da aka tafi da aka ce wane ne wane aka ce ah wane waye shine mai kudin garin nan garken shi tumakai da awakai a garken shi sun fi ɗari biyar aka yi lissafi aka ce kuma hilaye da gidaje wanda yake da suna da yawa kawai shi haka ne jikin shi yake mai kudin ƙauye ne yanzu a wannan lokacin kuma sai a hana shi na'am
ولا تنقل عن بلدها مع وجود المستحق فمن فعل كرها وأجزأه والأجرة عليه نعم ما لن يتشي ولا تنقل عن بلدها زكاة ba a ɗauke ta daga garin da ta dace a bayar da ita daga garin da ta waje ba ba a ɗauke ta a kai ta zuwa ga wani gari ma'a wujudil mustahiqi tare da samuwar waɗanda suka cancanci a basu wannan zakka idan an samu wanda ya cancanci a bashi zakka a garin da zakka ta waje ba to yanzu ba a so a ɗauke ta daga wannan garin a kai ta wani gari bai dace ba yanda ya kamata shine idan a garin da ya dace a bayar da ita inda ta waje ba akwai talakawa akwai miskinai akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai a raba musu su ma waɗancan 'yan uwanka wanda suke na gari kaza su ma akwai bayin Allah musulmai wanda za su fitar da zakka daga cikin dukiyarsu su ma sai su raba musu ba lallai bane sai ka bai wa 'yan uwanka zakkar ka ta fita mun gane da kyau bala ya ce fuman fa'ala amma duk wanda ya aikata haka ya zamanto ya ɗauke ta daga garin da ta waje ba ya kai ta wani gari to wannan kuriha an karhanta yin hakan to akwai bambanci wajen abin da ya shafi a da kaiwa wani gari zuwa wani gari idan ya zamanto garin da mutum yake inda zai fitar da zakka misali yana kano ne yana da 'yan uwa a murya yanzu da kano da murya ina tafi wadata kano ko to yanzu babu laifi daga kano alhaji na kano yana da 'yan uwa a nan murya da tallaba musu daga cikin dukiya ta zaka babu laifi dokanta daga gari wanda a cikin shi ba wato matsaloli sosai zuwa gari wanda ya zamanto a ya fi bukatar hakanan din yanzu watakila zakar da zai fidda a wannan alhaji na kano watakila sai ya siya wata unguwar ma gabaki daya kudin zakar kadai zai iya siya wata unguwar gabaki daya a wata ƙauye ko ya siya wata ƙauyen ma gabaki daya yanzu wannan babu laifi sai ya tallabawa waɗansu daga cikin 'yan ƙauyen nan amma yanda bai dace ba shine a ɗauke ta daga ƙauye a kai ta birni amma daga birni a kawo ta ƙauye in dai har akwai buƙatar da ta yi kira zuwa ga hakan din babu laifi za mu ga cewa akwai waɗansu daga cikin mashari da ake fi sabilillah wanda za mu ga cewa zakan larabawa ce ake fuddawa a kawo a raba mana a kawo a tallaba mana a ciki to zuwa nan babu laifi ya ce kuma fa'ala kuriha saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce a cikin hadisin abdullahi dan abbas lokacin da mu'az ibn jabal ma'aiki ya aika shi zuwa yaman da ya zo wajen abin da ya shafi zakka ya ce fa akhbirhum fa inu ma'aba'u laka bidhalika fa akhbirhum anna alaihim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim to tu'khadhu min aghniyaihim wanda za a amshe ta daga wajen mawadatansu wa turaddu ala fuqara'ihim kuma a mayar da ita ga masu karamin karfinsu to wajen damirin nan waɗansu suka ce to khadhu min aghniyaihim abdamir yaudu ila aghniyai ahli albalada ila aghniyai baladi wa turaddu ala fuqara'il baladi za a amsa daga mawadatan garin sannan kuma a mayar da ita cikin talakawan garin masu karamin karfin garin amma waɗansu sun fassara tuwakhadhu min aghniyahim ana tuwakhadhu min aghniyahil muslimin wa turaddu ala fuqara'il muslimin aina ma kanu an gane da kyau wal ujratu alaihi yace wa ajzahu ya isar mishi amma dai ya sani wal ujratu alaihi kudin da za a doka za a bayar na na haya kudin da za a doka za a kashe kafin wannan zakata isa zuwa ga wannan garin da zai aika ta shi zai fidda daga cikin dukiyarsa misali ya fidda miliyan biyu a matsayin zaka zai turo wa 'yan wani gari yanzu kada ya ce idan ya kai za a turo ya ce kudin ambuwa a cikin wannan miliyan biyun za a fidda a cikin kudin shi a ciki zai fidda sai ya turo musu miliyan biyu mun gane da kyau da zama to abin da zai shiga hannunsu miliyan biyu ce hakanan idan dabobi ne zai turo su zuwa wani gari ba zai ce mutu yanzu za a sai da dabba guda ɗaya ta saboda a yi kuɗin mota na sauran dabbobin a shi zai biya kuɗin kuma ba zai ce ba in an kawo su su biya na'am
wala tusrafu fi shay'in min wujuhil birri ghayra na'am min wujuhil birri ghayra masarifiha malam yace wala tusrafu ba a juyar da zakka ba a bayar da ita fi shay'in a cikin komai min wujuhil birri daga fuskoki na alkhairi ghayra masarifiha in banda waɗannan guraren da ake bayar da ita guda takwas baya halitta duk yanda aiki ya kai na alkhairi in dai ba ɗaya bane daga cikin waɗannan ayyukan to ba a yin sa da dukiya ta zakka irin abin da ya shafi da kafani a ce a siyi likafani kawai gashi wani alhaji ya fitar da zaka a ce to a siyo likafani misali na miliyan guda a aji don wani wanda ya rasu wanda ba shi da likafani ya je shi ya amshi likafani a ci kaga wani aiki ne na alheri ko to amma ba za a yi ba a cikin dukiya ta zaka ko kuma a ce wannan masallaci aiki ne na alheri a ce to a cikin dukiya ta zaka a fidda kudin masallaci ko gada yanzu yadda muke bukatar gadaji gada aiki ne na alheri ko to a ce a cikin dukiya a fitar da kudin da za a yi mana gada wannan duka aiki ne na alheri amma kuma bayan Allah za a kudaitar a kan su gina ba a cikin dukiyar Allah ba a cikin dukiyar tasu ba a haƙi na Allah ba wannan haƙi na Allah talakawa ake tallabawa su je su siya abinci su ci abinci ba wai a je a musu hanya mai kyau ba na'am وتبين الخطأ وتبين وتبين الخطأ يوجب الإعادة إلا أن يت... إلا أن يتولاها الإمام العادل shikenan وتبين الخطأ wato inda kuskure ya bayyana alhaji ya fitar da zakka ashe wanda ya damkawa din mai gidan shi ne ya damkawa kuskure ya bayyana a fili karara ya dauki da kaya bayar da ya hutu ni ya rarraba wa mutane miliyan miliyan ba su miliyan miliyan ina washe gari kawai ya ji labari ana cewa ai bayin alhaji wani wani dan kasuwa ya musu goma ta arziki kowa miliyan miliyan ya danka mushi ina kuskure da ya bayyana a fili karara ko ya zamanto wanda ya damkawa din kawai waɗansu arnawa ne sun zo za su wuce kawai ya musu wannan goma ta arziki ya fito da dare kawai sai ce kai ku da suka tsaya kowa ya damka mashi birgi guda a hannun shi bayan sun shiri washe gari da safe ya fito titi cin abinci ko suna hira sai ake zancen waɗansu arnawa jiya ai su garin nan ya amshe su da hannu biyu shigowarsu durowarsu garin suka haɗu da wani mai alheri ya ba su miliyan miliyan ya ji labari ce to yan ina ne aka ce eh sai suka yi dai daga can wata ƙauye suka zo su kuma dama sun zo su ne za su yi noma da sauransu amma suka dace da wani alhaji suka ce ya fito daga gidan shi ya ba su miliyan miliyan ita yanzu suna yana aka ce yanzu cin da jihar sun koma gida ai sun sun ci rani sun kare to yujibul i'adata yana wajibta sakewa wannan zakka din da aka bayar ya zama to wajibi yanzu a sake ta saboda bata fita ba haƙƙin Allah idan za a fitar da shi shine a damƙa shi a hannun wanda ya dace din to amma yace illa an yi tawallaha al-imamul adil sai dai in shugaba adili mutumin kirki shine ya jibinci rabata yanzu da ya jibinci rabata ya yi iya kokarin shi akan ya damƙa waɗanda suka dace sai ya damƙa wa wanda ba su dace ba to wannan zakarin ta amsu an gane da kyau
ولا يخص بها ولا يخص بها أقاربه فإن كانوا في عياله لم يجزه والله لم تجزه والله أعلم na'am malam yace wala yakhussu aqaribahu ba zai keɓanci ba makusantan shi dangin shi yayin shi da kanninsa biha da wannan zakka da zai fitar baya dacewa alhaji idan zai fitar da zakka ya ce kawai iya wanda suka hoto ciki daya ko wanda suke uba daya ko wanda suke uwa daya iya su kadai za su ci moriyar wannan zakka da fa in kanu fi iyalihi idan waɗannan makusanta nashi wanda yake bance su da wannan zakka sun kasance daga cikin iyalinsa ne wanda yake ciyar da su ne irin ɗiyan shi ne wanda yake ciyar da su to wannan lamtuji zihi wannan zakka bata isar mushi ba sai ya fitar da wata haƙƙin Allah ba a damƙa wa ɗa wanda ake ciyar da shi wallahu a'lam Allah ta'ala shine masani ya zo cikin littafin al-mudawwana qala malikun wa amma man la talzamuhu nafaqatuhu min qarabatihi fala yu'jibuni an yaliyahu wa i'da'ahu wala ba'sa an yu'diyahum man yali tafriqataha bi ghairi amrihi kama yi uɗi ghairahu in kanu laha ahalan wallahu a'lam al'imamu malik ya faɗa cikin littafin almudawwanatul kubra yace amma wanda ciyar da shi take kama shi ta zamanto wajibi a kan shi daga cikin makusantan shi yace baya burge na ce shi ya jibinci basu wani abu bai dace ba ya ce amma babu laifi an yi uɗe humman yali ta firika ta habi gairi amurki wanda ya jibinci rarraba wannan zakaɗin ya ɗauki wani abu ya ba su ba tare da umarnin shi wannan alhajin ba irin shi alhaji da ya fidda zaka kawai kai ta yi gurin limami ya aji da ya kai ta wajen limami ya aji shi kenan wannan ya zo shi a tallaba mushi wannan ya zo a tallaba mushi wannan ya zo a tallaba mushi ba alhajin bai ce a tallaba wa 'yan uwan shi daga ciki har 'ya'yan shi sai suka zo suka amsa to wannan babu laifi inda ba shi ya umarni ba kamar yadda za mu ga cewa hadisin ma'an ibn yazid wanda yana cikin bukhari da muslim wanda kuma al'imamu annawawi ya kawo shi cikin farko-farkon littafin sariyar salihin kama yuɗi ghairahu kamar yadda yake baiwa waninsa wato zai zo bai ce to wannan tun da ɗiyan alhaji ne dai suka zo ko kuma ƙannin alhaji ne suka zo ko wani dai jinin alhaji ne ya zo shi ku ja ku da su su shigo a basu kuma inda ku jaka ɗari ɗari ake ba su ɗari biyu biyu za a basu saboda ya ji daɗi cewa an musu goma ta arziki gobe ya hudo wata zakal ya bayar a shekara ta gaba in kanu laha ahala idan har sun kasance su waɗannan jinin alhaji sun kasance sun cancanci da a basu zakka ba wai kawai saboda alhaji ya kawo zakka bane za su zo su a basu ko da ba su cancanci a basu ba wallahu alam Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sani dangane da daidai wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik